من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna alhamis daren juma'a 26 ga watan sha'aban hijirar shugabanmu annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1415 1415 a da 45 haka ce 1445 wanda ya yi daidai da 20 da da bakwai ne ko shi ne a baya kenan ya yi daidai da bakwai bakwai ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara 2024 za mu tashi a sabuwar sura suratul fatahi a jiya a wancan satin mai rage aya guda? eh? ina ga an kare ko? eh za mu tashi a farkon suratul fatahi sura mai ayoyi 28 ko 29 kuma ta daga cikin surori madaniya don haka nan to sun ce ba a fasara ƙarshen aya da muka wannan ba ko? ina ga ita ce ayata ƙarshe ita ce ha'antum guda ikon guda aulin sun fi kufi sami lillahi ba min kuma yabkhal wa man yabkhal ba ina ma yabkhalu an da su ikon wallahu huwa al-gani wallahu al-gani wa antum al-fuqara Allah shine mawadaci dukkanin halittu kuma bukata ne wa in tatawallau in kun juya baya daga yin imani ba ku yi ba yastabdil qauman ghayrakum zai canza wasu mutanen da ba ku ba ku a wayi gari babu ku wasu su zo su yi aiki sun mala ya kunu a misala kun ba za zama kamar ku ba ina ga mun yi wannan bayani da haka za mu tashi a farkon suratul fatahi wannan sura mai albarka kamar yadda muka faɗa madaniya ce kuma tana karantar da mu ababe masu yawa kuma akwai ilimin muka na fahimtar rayuwa da ilimin muka da za ka gane maƙiyi ko masoyi da yadda masharranci yake guzirin sharri da hasada duk sanda ya samu dama ya yi in ka gaba yi sharri ba ba denawa ba ya yi gani ya yi ko da ya yi ba zai yi amfani ba ko kuma aka hana mushe don haka nan sai dai a yi takatsantsan da makiya amma kai abinda ake so ka ci gaba da aikata alkhairi to kafin mu shiga karatu muna so mu sanar da in Allah ya kai mu rayuwa ta kai zuwa cikin azumi tunda yanzu ana magana kwana hudu ko ƙasa da haka ko wa'in ma litinin wa'in ma talata to to in ma yaushe ne dai sai muka ga ya kamata a fara tafsiri a nan ranar laraba in Allah ya kai mu lafiya kenan yanzu tafsirin da aka saba na maku-maku daga wannan zai tsaya sai zamanto in dai dare sai dai a ci gaba da tafsirin ramadan har ƙarshen wata in Allah ya yarda kuma sauran bayan la'asar kamar yadda aka saba daga karfe hudu da rabi zuwa abin da ya saukaka Allah ta'ala ya isar da rayuwarmu da lafiya da alkhairi ya ba mu iko azabta wata yanzu bari mu karanta ko da aya biyu uku ce a cikin wannan surai bismillah karmakallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الفتح مدنية وهي تسع وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
نعم.
وينصرك الله نذرا عزيزا
Allah subhanahu wa ta'ala wannan sura suratul fatahi sura mai magana akan buɗi da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama irin buɗin da Allah ya yi wa musulunci wanda kuma wannan buɗin shine wani zamani da ya raba mutane gida biyu hey. wato hatta da asahabbai a wannan lokacin ne aka bambance wanda suke qabla fatahi da kuma ba'da fatahi darajojin su ba ɗaya bane kuma wannan shine ya kawo sanadiyar daukakan musulunci su kafirai sun yi tsammanin wannan abin zai sa su yi nasara da haka sun yi abin da suka ga dama amma kuma ya zama su shine faduwar girma a gurin malaki ta nazalat hadhihi sura al-karima wannan sura mai daraja ta sabka ne lamma raja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min hudai min al-hudaybiyya sanda annabi ya dawo daga sulhun da aka yi a hudaybiyya cikin watan zulqa'ada zulqa'ida kenan shekara ta shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sanda manzo Allah ya niyya zai je makka ya aikin umara sai kafire suka tare suka ce a a ba zai isa garin su ba ba su yarda shiga garin su ba suka ce sun yi iyaka suka ce kwata kwata sun yi iyaka ba su yarda su shiga musu garin su ba yanzu har ma suka nemi suna barazana irin ta wauta kasan shi wawa mara imani kullun ɗauka yake yi ku ba san abin da kuke ciki ba ku kuma kun san menene ɗan adam mai rayuwar ɗan adam suna barazana kamar sun fada mutane don dai suna shakka domin sun tabbata idan suka fada manzan Allah to su ma ba za su kai labari ba amma a ransu kan da sun san in suka fada shi za su gama da shi za su gama da kowa wallahi tallahi haka da za su yi to me ya hana su yi shakkar karkaje ka fada madadin ka ciri ba sai ka fadi kuma da haka dan za a yi domin har sahabbai sun rige sun yi mubaya ita sa ake ce mata bai asibar duwar sun yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da za mu kare ɗaya bayan ɗaya in dai kafiran nan sun faɗa mu da yaƙi mu kan ba za mu faɗa su ba amma in sun faɗa mu to ba magana komawa ba magana gudu mu da su sai Allah hukunci tsakankani to yanzu Allah bai ka lokacin yaƙi ba sai Allah ya tsare yanzu daman sai na usman ne aka tura ya je ya musu bayani ga abin da aka tsawo in sun yarda a shigo in ba su yarda ba a koma suka ce ba su yarda ba sai suka turo wakilansu shine aka zo aka zamna aka yi wannan sulhu shi ake kiran shi sulhun hudaybiya yanzu man da Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kowa yanka hadayar shi anan yayi aski a koma gida wannan abu bai ma sahabbai daɗi ba yaya mun taho ibadar Allah mu bayi ne na Allah aikin nan na Allah ne kuma kafiran nan makiya Allah ne kuma aikin Allah za zana wai a kuka da ƙarfi mana man da ce ba haka nan ba shi al'amarin Allah bai buƙatar gaugawa dan Allah ya nuna mana komi haƙuri ake yi in ana so a ci nasara sannan kuma a sannu ake bi sai a ci nasara waɗannan ababen guda biyu haƙuri da bi a sannu su suke kama ɗan adam cikin nasara domin in ba haka ba kafirin nan annabi ya zo da mutane ya amurkushe su kun san za a iya ku amma dan Allah ya nuna mana ba duk abin da kake so ba komin gaskiyarka ran nan kawai sai ka same shi cewa kai baka yarda ba yau kake so ka samu naka to baka daga cikin mutanen kirki kuma ka ci burin ka ba da shi yasa duk abin da ya faru sai a yi ko da abin ya bata maka rai yanzu an muni kaza a ce ka saurara ka kwantar da hankalinka wannan abin da ake maka din ka yi haƙuri za a zo lokacin da ko an ba ne maka kuɗi ya maka biya maka ba amma yanzu in kai garaji sai a maka a ƙara maka idan ka saba ma umarnin wa Allah shi ko taimako ba na Allah bane amma in ka jure ka bi ka'ida ka bi tsari ƙarya ai ƙari ba zai gaskiya kuma kullum ita ke cin nasara ko bai yiwa a gabayan gaskiya sai dai a gabayan mi ƙarya haka ake so musulmi su dauka a komi bai yiwa yau kahi yau baka yau baka zama mai kuɗi yau kuma ka ce kana san a yau din da ka samu kuɗi yau ka same su yau kake so ga gidanka ya gama kinuwa ka shiga ciki an gina an yi fantura an sa kayan alatu an yi komi kamar yadda aka shekara biyar ana ma wani gini kai ka ce kake so ka gidanka kamar shi bai yiwa ko da ƙwararrun masu wannan ginin wallahi ba zai ba zai kwari ba amma in ka ba hankali ba sai ka samu to shi yasa manzon Allah ya ce kuma sannan a cikin abin akwai hakuri kai kake da gaskiya kana da ikon ka kiya amma ana nuna mana a hankali ake bin abubuwa ba garaje ba ne na ɗaya aka zo wurin rubuta takarda fiye ɗin manzan Allah sai na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya rubuta bismillahir rahmanir rahim wancan wakilin kafirai yace la mu ba mu san ba wani ar-rahman ba mu san ba ar-rahim abinda muka sani a gargajiyan bismikallahumma amma waye ar-rahman kai ka san shi waye ar-rahman kai ka san shi ke za Allah da kai yake cewa wahum yakfuruna bir rahman kafire suna kafirce ma Allah ne rahmat ce su bi Allah ar-rahman ne bi ar-rahim bane manzo Allah ya ce mishi goge malaman da suka ce ya ce shi ba zai iya goge ba manzo Allah ce ina wurin ya karba ya goge yace a yadda kuke so hankalin sahabbai kamar sun kama da wuka a rubuta bismillahir rahmanir rahim kuma a ce a'a manzo Allah ce ku kyale shi kuma ya rubuta sulhu ne tsakankanin Muhammadu Rasulullah suka ce a'a Muhammadu bin Abdullah za ka sa ai ba mu san shi ba da manzo Allah da mun imani da ba wani jaye mu man Muhammadu dan Abdullah muka sani kai kasan Allah ya aiko shi manzo Allah ce a sa musu haka da aka sa sannan suka ce to sharaɗin yarjeje ne zaman lafiya da mu da kai duk mutumin da ya bar makka ko namiji ko mace ya koma madina da sunan ya musulunta to he in kana so musulunta da kai sai ka miyo shi karka ba shi wurin zama ka kore shi mu kuma in aka samu musulmi ya yarda ya dawo makka ba za mu kore shi ba manzo Allah ce na suka ce ya manzo sabu suka ce yanzu mutumin dan uwan mu musulmi ya zo mu kora shi ce ba komi mu kuma nami in ya je ba an koro shi ba yake baya ma je ba aka rubuta ka haka dai aka cika rijajjeniyar da wulakanci kafirai suka yi ta faɗin abin da suka dama aka ɗauka a haka abin da ya faru shi ne wanda suka fara musulunta da suka taho sai aka ce su koma ya manza Allah da kyar muka zo an da ke mu da kyar muka samu za a kashe mitse mun rike na yi alkawari ku koma bana ta da ba alkawari ni ba na ta alkawari dole aka kura suka koma da suka je suka samu wani wuri ba maka ba madina suka je suka zamana yanzu kaga an maida ba su hannun manzo Allah kuma sun ki shiga can gari to duk wanda ya je in kafiri ne sai su bige shi in musulmi ne shi ma an yi zo ne aka ce ko kaje ko roka da he zamna ne sai suka yi wani sansani sai suka hana ba a wucewa su da kan suka ce manzo Allah janye mutanen ka su da kan suka ce sun yarda a janye su a maida su madina a ne ba na sabar suka ce su sun yarda a sabar yanzu dan sun dame su haka haka Allah ya warware duk wannan tsarin da suka yi zama na banza zama asara gare su wani shine fatahin da Allah yake faɗa inna fatahana laka fatahan mubina lalle mu ne muka yi buɗi gare ka buɗi bayyananne kaji abu na farko kenan buɗi ga annabi bayyanannen buɗi kuma sannan Allah ke tali ya gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika Allah kuma ya gafarta ma duk abin da ka taɓa yi na laki in kayi in ma kayin tukwan wa ma ta'akkara da abin da ka jinkirta baka yi ba ko da nan gaba ne zai faru Allah ce na yahe da na yahe gaba kaga abu biyu wa yatumma ni'imatahu alayka kuma na cika ni'ima ta gare ka kaji ta uku wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma na shiryar da kai a tafarki na na gaskiya ne kike ni'ima ta hudu kenan ko ni'ima ta biyar wa yansurka Allahu nasran adida ubangiji ya taimake ka taimako buwayayye sai ka buwaye kowa a duniya kaga in ka lura wannan duka bishara ce zuwa ga manzon Allah shi kadai inna fatahana laka ko su ma mu'mine akwai inda Allah ya musu buɗi liyagafira laka Allahu ma taqaddama annabi ya zaba aka zaba aka wari shi kare su ma a can nan wannan su zaka ji inda aka ce su ma an gafarta musu wa yatumma ni'matahu alayka an cika ni'ima ta gare ka kuma ka ji inda Allah ce na tima na cika ni'ima ta a gare ku wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma zaka ji an ce inda aka ce an shiyar da ku akan tabarki madaidaici wa yansurka Allah zaka ji inda Allah yake cewa inna la nansura rusulana walladina amanu ma'ahu fil hayatid dunya kuma suna samun wannan duk wannan abin da Allah ma manzo Allah baiwa da shi sai dai ma bayin Allah mu'mini da irin shi kamar yadda Allah yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ko wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi Allah da mala'ikun shi suna yi wa annabi salati يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ما في إيماني كمشي في صلاتي كأنب كميك كي تسوما مؤمني سي الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته kuma Allah yana muku salatin shi da mala'ikun shi kaga mu nan ma san samu ko to yan wannan shine muqaddama ta bude wannan sura abin da sa muka dan tsaya a nan muna so mu yi bayani a abin da ya shafi abin da ke gabanmu na azumi da shirye-shirye shi da haka bai kamata ba mu tsawaita gara ba bari mun zo tafsiri mu ci gaba nan da 'yan kwanaki kaɗan ƙasa da sati guda ga azumi yana zuwa ko azumi ba ƙaramin alheri ba ne kuma duk wanda kaga Allah ya arzata rayuwar azumi ya same shi wannan mutum Allah ya mushe ni'ima barantana ake kuma kana da lafiyar da zaka yi azumi barantana a ce kuma kana da wata wadatar da za ka iya siyarwa barantana a ce kuma kana da lokacin da za ka yi karatun alkur'ani ko kuma tsayuwa ta ramadan da ka rayuwarka kaɗai jama'a mutum nawa ne suka rasu ba mun iya ba sani to zuwan rayuwarka arziki to shi ya sanya azumi babban alheri ne a cikin al'umma shi kuma duk abin da yake na da muhimmanci ana mushi tanadi da shirye-shirye kafin ya ko babu wani abu da yake zuwa bagatatan sai abin ban tsoro shi yasa kiyama da ke mai ban tsoro take zuwa bagatata amma kowane abu a duniyan nan yana da alamar da ke gwada zuwan shi haka ne kun ga idan za a yi sanyi akwai alama idan zahi zai shigo akwai alama baka samun kanka da za ana sanyi yanzu ana zahi ba haka idan ruwa zai sabko akwai alama dan mi dan wani abu ne babba dan ka samu inda ka shirya ka kwashe kayan ka tattara ka zama a shirye in ma wani ɗakin ka ke zuba ka mishi gyara in wata hanya ta ruwa ta toshe ku gyara ta shi sa ake gwada alama idan aure za ka yi akan sa lokaci a yi shirye-shirye saboda wannan rana tana da muhimmanci in kai za ka ma na kaɗan ko ɗiyarka ko kai za ka auro ana shiryawa idan Allah zai baka aihuwa matar taka in ta ɗauki ciki ba rar take ɗaukar ciki ba ke girma ta aihu za a yi ta baka tsawon lokaci kana kallo ana nuna ma kana shiryawa kana shiryawa haka ne to haka nan duk abin da yake da mahimmanci ko abin da yake ana so a yi shiri to ana sanar da kai shi kai shiri kafin yanzu to azumi babban abu ne yana da bukatar wasu aikace aikace domin akwai abin da ake yi a cikin wata saboda shi watan ya sha bamban da sauran watannin da muke da su a wata goma sha biyu babu wani wata da ya kai ramadan abinda ake yi a ramadan babu wani wata da ake haka Allah ya tsara kamar yadda kaga ita juma'a a kwanaki bakwai da ake da su ranar juma'a ta sha bamban da sauran ranai shi ya sanya ita ma tana da muƙaddimati nata da ta ake ɗaukan shiri tun kan ita zo shi ya sanya yau wata rana ce to yanzu ba rana ta faɗi ba sai na harkar juma'a ta kama idan da yanzu mutum zai mutu yawar haka to daren juma'a ya mutu in musulmi ne saboda mahimmancin gobe da za ta zo sai karasu yau kan goban ta zo daren ne ranar ta rage ta faɗi in azumi ake an sha ruwa wani kuma sai ya faɗi kuma musulmi ne ko to wannan mutuwar da ya ta wannan daren ta ba shi dama tambayar da ake a kabari shi an janye wani daga cikin harkokin sai dai a harkokin gaba an samu bambanci ko ba san ba duk inda kaga wani abu da ake da wani alheri ka gane daren tama ana samun gafara a ciki to ina ga ranar haka kuma ita kanta juma'a in mutum ya mutu a wuninta in dai kafin rana ta faɗi daga ketala abujiyar hawunin tun daga daren ta hawuninta akwai wani sannan a cikinta akwai ayyuka na ibada wanda ba a yi ko ladan da za a samu ba a samun su a sauran rana kaga na farko akwai wanka wanka kullum ma na nan ana so dan adam ya wanka ko shi na juma'a ba janaba ba gare ka ba haila ba gare ki ba biki ba ce kika tsare amma wankan juma'a a wata mazhaban wajibi a mazhaban malikiya ma sunna ce mai ƙarfi sai in dalili mai ƙarfi ya hana kai kenan wankan juma'an nan ana sashi ka gane saboda aikin da za a yi a gaba darajar shi ta kai an yi wanka kannan kai a wani sannan darajar juma'a ce ta kai inda hali a sa sababbin kaya in kai mai arziki ne kullum rika ba da ɗinki alhamis kana karɓo su da juma'a ka sako su ba a taba sa su ba in Allah ya hore maka kenan dukkanin sati sai ka yi ɗinki a shekara kana ɗinki arba'in da takwas wannan ba lahi ba ne ana son haka in juma'a ce in ba ta samu ba to a cikin kayanka wanda ya fi kowanne kyau ya san shi da kowanne kake ga in ka sashi ka yi birgiya da kowanne shi za ka ɗauko kuma idan ba yadda wanki sai ka wanke shi ka gyara saboda ana shirin mi juma'a kenan a ganka tun alhamishi kana shiri ake wai mi ake yi ake a a ayu ba ku san ba gobe juma'a da kaga ana ta wanke wanke ana ta goge goge mai firare na nemanwa saboda ana son ka shafa turare a ranar juma'a karka tsaye ba turare ko da kai kazami ne duk yadda haka da kazantarka to dole ran juma'a sai kayi asawaki ko kai burushi sai ka wanke bakinka alif shi in an ga dama surdu kakkai ladi kakkai litinin karkai talata karkai laraba karkai alabi karkai amma ran juma'a to ya zama kawaji ne sai ka asawaki duk kazantarkaran da sai ka asawaki kuma sai kayi azu kuma in so samu ne ka taka a ƙasa ya yi falala a kan ka hau abin hawa ba hana ka ba ka yi wannan babi ne na falala wadda Allah ne yake bada ta ba falalar da 'yan adam suka tsaya suka zana wace saboda manzon Allah ya ce duk kafa ka ta dama da ka taka sai a ɗaga darajarka kuma sai a ce an ba ka lada ta hagun kuma sai a yahe maka zunubi sai kuma a shahe maka wani kurakurai haka har ka je shi ya sanya in ka taka ai kaga yawan takon ya hiko kila in kai minti goma sha biyar a mota duka a minti uku zai kashi ka samu lada wancan zara amma wancan da ya taka ya ɗinka lada sannan in aka je ana so ka je da wuri shi duk kowace rana ana so ka riga yi malam masallaci to amma ita bambancin juma'a in ka riga ya malam masallaci ka je hot da wuri kamar misali ka je karfe goma ko to sai mala'iku suna nan suna jiran ka su an aiko su da abin rubutu da takarda da alƙalami an ce su rubuta sunan suwa suka zo a farkon lokaci to in suka rubuta sunan su Allah ne yake a rubuta sunan domin za a musu kyauta idan aka rubuta sunan sai Allah ce to kowanne a bashi lada kaman ya yanka raƙumi ya raba nama kila mu ne ba musamman ba muhimmancin naman raƙumi ko to a sai da raƙumin jika ɗari biyar ka raba ma makwabtanka na dama da na hagu lada nawa za a baka to daidai da wanda ya sai da raƙumi ya raba kuɗin bai rage ko biye ba wannan zuwan da kai da wurin masallaci da juma'a wannan ladan za ka samu wanda suka zo daga bayan ku su kuma kaman sun yi sun sai sun bada maraki wanda suka zo kaman sun bada akuya ko tinkiya na masu biya musu kamar kaza na ƙarshe kamar kwai wanda suka zo tare liman shi bai samu komi ba shi dai yayi sallah ne wancan falala ba shi tiki kuma idan aka zo ana so ku saurari hudu ba banda a juma'a ba inda ake hudu ba sai idi ko a yi bayanai wannan bayanan saboda mahimmancin musulunci ana so a isar da sako don nan labaru ne kake shi daga Allah da manzan Allah ba daga BBC ba shi a labarin ba a hada ka fada da yan dan uwanka ba in ma kuna fada raba ku za yi in baka kyauta cewa za a yi kai shi kuma labarin BBC so ake yi bahaushe ya ki bazabar ne bazabar me ya ki bahaushe babarbare ya ki bahaushe bahaushe ya ki babarbare kuma in kuka zo a cikin hausawan dan da magaran yake dan maradi dan maradi yake dan da magaran in aka zo a da magaran din ai ku da magaran ne ko to dan birni bai san dan zango dan zango bai san dan birni demokradiya kenan to ake haye ka kai kai daya kowa ka shiga jaraba da shi kenan dukan kun shiga cikin musiba ita tana yada musiba nan kuma ana so a baka labarin hada kanku ne yadda za ku samu alheri shi yasa wannan hudu bai sauraron ta wani matsayi gare shi shi yasa ba a wasa a ciki ba a ko mutum yake na kace bari kar ka faɗi mikyalin shekarun shi kai saurari hudu ba saboda tana da amfani sannan ita kanta juma'a a baka ladan azhar a baka ladan juma'a sallah bi ake dunkuliya a baka kuma yawan raka'o'in bai kai ba yawan raka'a azhar ya za wasu suka ce wai su abin da sa ba su juma'a ya za a mai da azhar raka'a biyu yo in Allah ce a mai da ka raka'a in Allah ya ce ka yi ta ma ba zai kai ka hudda mahaukaci da baka san ba da yi baka san ba ba yawan raka'o'in ake so ba umarnin ake so abin Allah ina ruwanka da raka'a ji ko raka'a wani akwai wanda ba su juma'a fa wai abin da ya sanya wai su bisiyar ta koma raka'a biyu shi ta ake wuya ce ake so kashi ba wuya Allah bai su bukata kashi wuya sannan kuma a cikin wannan wunin akwai wasu wani lokaci da in ka roki Allah Allah ya karba kana cikin alheri har rana ta fadi kuma ba a hana ka ba ka bude shago ba ana ka ba ka je biro ka gama alherin duniya da alherin lahira shi yasa ana ma juma'a ne tanadi saboda tana da alheri to shi ma ramadan ana mishi tanadi shi tanadin ramadan ya rabu gida biyu ana tanadin wurin da za a yi ibada ana tanadin gyaran masu ibada a gyara wurin ibada a gyara masu ibada saboda me zai zo azumi azumin ramadan ne kadai ake yin watan gaba ɗaya daga farkon shi har ƙarshen shi azumi za a yi duk wani wata ba a raba ka azumce daga farko har ƙarshe sai wa an yarda kowane wata ka iya yin azumi amma ba dukan shi ba in ka kayi wa azumi duka wata gaba ɗaya to ka fara shi kake in dai ba ramadan ba ce ka fara shi kake in ko ba ka fara ba ce ba ramadan ba ce kake to in kai ban lada dan annabi ya hana kaka ba kanka wahala ya hana an gane ku kenan ramadan kaɗai ke da wannan sannan kuma shi wannan azumin ga tirawihi sallar da ake to ita wannan sallar kawai kaga ta sallar nahila tahila da a ɗakinka ko amma sallar nahila a cikin watan ramadan sai aka ce ita a ɗakin ka kai ɗaya batta da lada ba ta kai tana ka samu kayi sallah an yarda amma ba ta kai ba ka zo cikin masallaci bayan liman a nan an yarda a jam'in nahila amma a sauran wurare ba a rabar jam'in nahila ka sai ɗakin ka kai amma a wani a watan ramadan to zo masallaci a yi da kai kuma in ka zo masallaci kada ka yarda a fara raka a uku hudu kai tahiyarka ba a yi sallah da kai ba kuma kaga rika mata hawan feda sai da aka kare an yi kamar saura uku ka zo ciwa-ciwa ce wanda kake makanka so ake a fara da kai a kare da kai ku shine an baka ladan cikakken shi ya sa manzo Allah ke cewa man kama ramadana wanda ya tsayi wa sallar ramadan daga farko har karshe tare da liman imanan wahitisaban yana mai imani da Allah yana mai neman lada gofira lahu ma taqaddama min zambihi an yahe mishi duk abin da ya gabatar na lahin shi duka duka ba rabi ba mutane ba san zini da ka san zinihin da ka san me amfanin yahe shi amma bari in yi lissafi da abin da ka sani ka je ka karbo kudin wani miliyan shida ka sayo wasu kayan suka lalace da kyakka sai da miliyan daya yanzu wancan ya zama sirikin ga gote-gote kuke kana ɓoyewa baka san ka ganshi ko wata karama kwana kayo kwana kawai ko gamu kafin yadda Allah ya ko da ko gamu me kake tsammani ko dai ya rike ka yayi komisariya da kai ko jandarmeri ko dai akalla ya rike ka a yi hayaniya da kya a bada hakuri a kwace ka kaso zarka dole sai gaban ka ya faɗi ko dan ka gawa me bin ka bashi sai wannan mai ka bashi ya sallama zaka kaga zaka amsa sallama a tsorace sai ce wane wannan abin da ke tsakankanin mu kaga jira kake ya ce ka kake wallahi babu ko sai ce na yahe maka na ji abin da ya same ka na yahe maka wani din dadi da kaji dan Allah wannan cewa na bar maka har abada kaka dadin ta yake sai ce har za ka ta ya ce a ya kamar yau ka ta haka na ai na ji sana'ar da kai ga abin da ya samu ga wata miliyan goma nan ka tsara da Allah Allah a rike iyali ba ji a ya ce amma a ba a hankali amma nan kyauta ce na baka tsakaninka da Allah yaya to wannan shine misalin yahe kai an ka zama da ka ce an yahe gani ta suke he ka ji lahar kake ganewa yahe ana bin ka bashi a yahe maka to shi kuma yahiya Allah ba kaman in kana bi na bashi bane muga maka kahiri shi in Allah ya yahi maka kuma sai ya maka kyauta shine misalin da na muku to a azumi ne ake wannan kayan wani kayan wani Allah ba zai yahe maka ba amma idan kai ta kai imani kai ta istighfari in ya kamata a baka lada goma sai Allah ya baka lada dubu dan kayan Allah ne go lada goma za a baka sai aka baka dubu da aka zo ce yana son kayan shi aka bashi 900 goma ka tana goma tana sai ka wuce aljanna shi an biya shi ka wuce aljanna amma ne an yi ta aiki idan abin da aka cin ba zai iya komawa ba da akwai ɓanin da ba ta koma ba tsakanin da Allah akwai ɓanin da ta koma ba sai dai a roƙi a yi ta ibadodi a yi ta nafiloli in wata ta koma ta bata koma bai yi wa da ka samu kuɗi ka kashe miliyarori su koma ba sun koma ba in an samu wani sashe ba a samu duka kuma kuɗin nan na jama'a ne ba sun yahe ba misali ma'aikacin gwamnati ne kai kacin miliyarori kamar miliyar ɗari an samu hamsin a wurinka ina hamsin din babu an yi kashe an yi gine-gine an yi motoci ba san bai da bakudin an haƙura to zai ka ta kai ta lahidoli kai ta istighfari domin cincirin dozo a maka ranar kiyama ne kabiya in an yi cincirin do in Allah ya da gaske kashe ka tsorata kai na razana kayi nadama da wannan abin sai ya baka lada mai yawa a biya su in yan tera suka zo a ce ga tun da nijar suka cuta ta san layi za a yi ko a dauko daga gabar ko a dauko daga yamma yan jirgin su zo da bartuma din jirgin su sai a ba mu rabon da yan bori da matsafa da musulmi da arna da yan shaye-shaye kowa dai kaka bai ya da in ka biya su kawai he departama din difai da so gamu ya kare he a iso mai ni yau kai ko ji haɗe da wuta ka san sallolin ka ne ba su kawo wa gudu mariya kana biya kan a zo guda baka da kumi in kuma komin komin aka yi na ga kuma ɗaya da ɗaya mutumin da ka cuta ya ka biya shi ɗaya da ɗaya billahi lalli a ce misali harka kiwon lahiya ce billahi lalli duk ɗan niyyar ko kwaya ɗaya ya ka biya shi harkar noma ce sai ka biya harkar tsaro sai ka biya harkar katse babu abin da baka biya ba shi yasa mutane ai Allah ne ba sani ba da baka ci ka mutane ba wannan Allah samu gani to kaga idan wannan watan yan uwa muka kun ga da muhimmanci ibadodin da ake a cikin shi suna da lada suna da daraja to yana da kyau mutane duk gyara masallatai domin ya cancanta a ce yanzu kamar wannan masallacin kafin ramadana to in ramadana ya zo ya kamata a ce a samu wani mai hali ya mu sabon fanti ko ya maida mana wuta ce a gyara ko a share shi inda yake da abin tauto a gyara lafilika da bata yi a gyara mai kuran da bata yi a gyara don a yi karatu a yi sannan ga ƙanshi a sa fankoki a sayo irin kilim din nan mai yi da ruwa a sa mutane su rika yin sanyi wani ma ya so ya zamana a masallacin da ɗakin shi amma masallaci ya zama to kamar ɗakin mai waina ko kuma ɗakin ku da sanyi tsakani da Allah bai yi ba ban ji ba eh ana ta yi farai kwa domin duk abin da ake ana alaji abu su yana da rabu a ciki da sauran yan uwa suke taimaka sannan yana da kyau a ce bayan masallaci da sauran abubuwan da ya shahi masallaci su mutanen da za su yi ibada to ya kamata a kula da su kun sa'i ba kowa bane mai hali ku kuma kun san sadaka a cikin azumi ta fi lada kuma kun san manzan Allah ya fi yawan sadaka a cikin azumi to shi manzan Allah wani neman mi yake ya samu gafara amma duk da haka yana yawan sadaka yana yawan karatun alkur'ani mu ya cancanta mi yawa ko to mutane yanzu misali Allah ya ruwa maka asiri masu arziki su rarraba bahunan hatsi da bahunan masara da bahunan shinkafar da ya an kai wata ba a nema ba da abin cehwane a gidan bayan Allah wala za ka ga mutane suna azumin cikin kwanciyar hankali ana kiyamun laili ana tadawihi yarran ka ne baki amma dan ana talauci ana ibada wallahi tallahi wani ne yake wani malami yake ba mu labari wai wani masallaci ne na juma'a ya sai tsiya aka yi raka uku limamu bai san ba uku aka yi liman ma bai san ba uku sai rana to aka gani juma'a ce aka raka uku ba a san ba uku ce da yayi da safiya to aka gani talauci kenan in ya murda ka ko mun kunya kai ka zama rasumi to a irin wata mai albarka irin wannan ya kamata a ce masu arziki su nemi aljanna dan a wannan wata ake buɗe ƙohohin aljanna a kulle ƙohohin wuta a yi kaman 'yan iska garshe kangararin shidanu da a ɗaure su to ya kamata a cikin wannan halin kai kuma ka yi amfani ka ciyar da masu arziki akwai abin da ake yi sai a kawo abinci baki masallaci ya yi to amma wanda shi ya goyaci in yana da iyali kaka shi a ƙoshe iyalin shi da yunwa an ya kai an yi rabi ba a yi rabi kamata a ruha mishi a fili shi ya sanya sai ka shiga kalkashin hadisin manzan Allah man satara musliman fi dunya satarahu Allah alaihi yawmal qiyamah fi dunya wal akhirah wanda duk ya rufa ma musulmi a fili a duniya sannan idan azumin ya zo akwai itikafi a cikin shi akwai daren laitar kadar a cikin shi kuma akwai sallah tana zuwa yadda masu kuɗi suka yi da farko kyauta ka sa ko da abu da adama gara ina gani ba sani ba in a wasu wurare a wasu wurare amma a al'adai mutanen mu ban gaba ana yi ba a damu ba da waye dinki waye mai ba dinki ba kada ka bar wanka da ya dinki ko da dinki kai dai ra sallah ka shigo gizna shi kuma in ya wanke tetiran ma shigo kai baka damu ba to wanda sallah ta zo bai da abin da zai ma iyalan shi da yaran shi yaro barin shi da uban shi talakari shi kuka zai to shi sallah tana kusantarwa shi yana ƙara bakin ciki ba haka bane tsakaninka da Allah dan ka hudu baka da abin da zaka musutura ana cewa sallah sauran sati ka ganin da sati kwana gowa baka samu kuɗi me kake karawa baka san ta zo kan gaban kai na faduwa mata ka ta to yanzu ni in ba na san ba san wannan yaran nan yanzu haka za a bar su kai kuma babu wannan maganan ma abinci ake to ya kamata ba sai an kai asirin jama'a ya tobu ba bai yiwa ka a ce mutane kar ka manta su Allah da ya rabo ya baka ba ku da wata alaka fa da Allah wadda ta hita saura kar ka manta da wannan billahi ba akwai wanda in a wayo ne ya hika akwai wanda in a ƙarfi ne ya hika akwai wanda in ilimi ne ya hika kawai aka yi ilimin bai da kobi kai kuma Allah ya baka to jarraba ka ne ya kamata a albarkacin azumi mutane su yi tuwahi makwabtanka wanda ka san ba su da ƙarfin yi ka musu an gane makwabtanka wanda ka san suna da ƙarfin yi wannan kuma ku da su ku haɗu ku taimaka ma wanda bai a yi sallah lahiya a yi azumi a yi azumi lahiya a yi sallah lahiya to wannan shirin akwai bukatunsu yanzu kun ga mutanen da muke aiki da su waɗannan dukkaninsu yaɗa su aiki so muke kullum kafin mu zo su zo haka ne don in muka riga zawa har sai mun rika jin baddaɗi ina suka dane to kun ko kun san cewa ban ba su koji kuma kaddara ko ba su da aure ne suna ci suna sha ko ba su ci suna san su sa riga ko suna sarka dawa kamata yayi wan idan ka ga ka kamata ka taimaki wani to kuma shi kuma wani ya ne kowanne ka ganshi ya kamata ka taimaka mishi a wannan aikin ne domin yaɗa karatun ya je nesa yana da amfani ko bayyana banda wannan wannan watan da muke fuskanta yana da albarkoki masu tarin yawa ya kamata a ce rayuwarka ta zo watan baka sani ba na baɗi da kai za a yi ko ba da kai za a yi ba yanzu wanda ka gani shine naka haka ne tsakaninka da Allah idan har kai mai hankali ne ai kamata a wannan watan karibance shi da ibadar jiki da ta sadaka da ta kaza da ta kaza da ta zumunci haka ne idan Allah ya kai mu baɗi wani azumin ya zo wanka ne ƙarin kyau in ma baka kai ba ko mu ba mu kai ba daman mun yi tanadin amma kaka rashe ɗan ya ce maka baɗi ma an yi da kai wa ga maka ba dole ba ta iya yiwa ta iya ƙin yiwa ya kamata mu daki sannan mu tabbata da cewa Allah ya ma dan adam hanya shiga aljanna da sababin da zai kai ka aljanna linkin balinkin a abin da zai kai ka wuta kafin ka samu hanya shiga wuta daya sai an buɗe maka hanya shiga aljanna ɗari ko dubu ma sannan kowace hanyar da za ka je wuta wahala gare ta amma hanyoyin shiga aljanna sauki gare su inda za ka gane haka yanzu a watan ramadan akwai lailatul qadr ita tana farawa ne daga fadawar rana abin da kake tawa alfijir idan aka yi magariba da kai a lailatul qadr aka yi ta in kai isha'i a litirkadar aka yi ta to ita sallar jami'i a cikin sallah ta farilla a cikin jami'i tana da darajoji 27 haka ne kenan ga daraja 27 kuma sai a linka ta so wata dubu so shekara 83 amma hakar kamanta magarba da isha'i ta shekara 83 idan a cikin watan a cikin wannan daren an yi turawihi da kai raka'a 11 ko 13 ha'ilau su ma na shekara 83 idan kama annabi salati ko ɗaya ne to he an linka shi na shekara 83 ne kai idan kai kyauta za a linka ladan irin wannan kyautar ta jika ta jika goma ta 20 ta dala biyar ta dala 100 dala ɗari ɗari so shekaru tamanin da uku da abin da za ka yi na alheri a cikin shi watan to na so shekara tamanin da uku ne za a baka da duniya da Allah idan bana ka musulunta sauran kwana biyu azumi aka yi wannan abin da kai kuma bayan sallah da kwana biyu ka mutu ladan da ka samu sun isa ka ji aljanna ina ka auna wancan gufir lahu ma taqaddama yazo aka auna lailatul qadari da mallahi an yahe babu shi baka lahi ko daya kuma sai aka baka ibada shekara 80 da uku kuma da wasu sauran ibadodi ba azumin da kai bai cike fa a'a sauran tirawihin ka ba su cike fa sauran sadakar ka ba ta ciki sauran kaza ɗinka bai ciki iya wannan daren ne za a ganka kana da ibada sama ta shekara ɗaruruwa a wannan 'yan watan nan kai banda aljanna ya za a yi a wata ka ciri ba abin kusan wanda mutum da mai shekara ɗari yana yana kasuwa bai samu ba wani irin kasuwa ce akwai riba ko babu to ka gaya mana menene za ka yi wanda za ka zama ɗan wuta wanda linkin azabai ya kai ka shekara dubu kana babu shi babu abu in kai lahide-lahide ne gare ka to amma wai da ɗaya-ɗayan wannan da irin wannan falalolin kaga gane juma'a mun yi bayani ba gane azumi mun yi bayani in azumin ya wucewa da ya wuce inda ranka watan zilihiyya zai zo wannan kwanakin goma nashi tun daga ɗaya da wata har ranar layya shi koya da wasu ayyuka na alheri a lillinka maka almaharram zai zo waye zai zo shekara cike take da falala watanni cike take da falala wato sati cike da falala mintuna cike take da falala in zaka fita da gidanka duk addu'ar da kai tana da falala in zaka dawo duk addu'ar da kai ta shi ta dawowa da gida tana da falala wurin sa riga akwai addu'ar da zaka yi kana yin ta kai ibada da falala za ga mintuna kowanne ƙofa aljanna take gayyata ka wani he shiru kaga juma'a nan da muka yi lissafi a shekarar juma'a 48 ga litinin akwai azumi a cikinta ran nan mala'iku suke kai ayyukan bayi da alhamis akwai bonus da ake bada alhamis da litinin banda na juma'a shi kenan ai wannan bonus din baka samu ba komi a ciki kai ran nan baka sa ba kiredi kuma ka shekara kamar 30 ha'ilau duka a 30 ka duba arba'in da takwas takwas ko talatin amma aka tarda ka ba komi kai in aka je lahira a hagan ka ban lada tsakani da Allah kai ba karamin azalimi ba domin duk hanyar da za a bi duk yadda za a karo ka ka shiga aljanna an yi kiyaye kai ko ba ka bane ya kamata mutane kuma komin saban da kake wa Allah ka yi amfani da wannan dama ka roƙi Allah shiryar da kai ka roƙi Allah raba ka nasa ba idan kana da wata rishin lafiya ka yi amfani da wannan damai ka yi tawassali da azumin da karatun alƙur'ani ka roƙi Allah in lahiya ce ba kai ba ka lahiya in wata matsala ce ya warware ma matsalar wallahi Allah zai shi ya sanya a wannan azumin yan uwa mu roƙi Allah ya zamanar da Nijar lafiya ya kama mu aminci duk haɗin Nijar kai hatta da makwabtanmu to kar mu samu rishin aminci ya yi nisa da mu mu amfani da wannan damar in Nijar ta zama cikin aminci inda kake in ya zama cikin aminci kan karuwa ma asiri kuma karuwa ma sauran yan uwanka asiri domin wannan zaman da muke zaman lafiya kashi shi yasa muke karatun tsakanin ku da Allah in ban in ana yaki a gidan yanzu a Sudan ana yi sallar da kai ta magariba dan ana da lafiya ne jami'in da kuka yi na na isha'i da zami na isha'i zaman lafiya kashi shi kanshi azumin zaman lafiya kashi kai shi a gama azumin ku je idi zaman lafiya kashi zaman lafiya karamin jari ne a kafa wai mutum ya rika tunanin ba zai roƙi Allah ya ka zaman lahiya ba wai sai an kira shi an ba shi kuɗi waye bai san kuɗi duk wanda aka ba zai karɓa to kaddara kuma ba a baka ba kama kanka addu'a ko ba kama kanka ba dole ne a yi haka ne domin idan da magaranta na da lahiya yan da magaranta na ne idan da magaran suna ba ta cikin aminci yan da magaran sun shiga uku wasu shiga ba me ranar mu shiga uku me ribata ba ta da shi yasa muke gaya muku duk wani jita-jita duk wani labarai duk wani zance duk wani haɗa kaza wala shaidan ne suke shi inna shaidana yanzu bai na وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان للإنسان عدو مبين عدو مبين هكا الله إن ذاك فدما غنا فتي مي كيو إن باب مي كيو إشرو كما يدى من الله يفكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا ko ka faɗi alheri ko ka shiru da abin da ka san zai sanya wata matsala a cikin zukatan bayan Allah yawai ku ga karkar da kai shi haramun ne kuma musiba ce a kanka ba wai karka dauka zaka tsira musiba ce a kanka ba a lahira ba a duniya ma musiba ce yanzu dan Allah waɗanda suka yi ta shiga suna mutum suna shawarwari ana shiga a rabe a batattamna a ƙasar Sudan har suka sami yayo hankalin mutane su yi bore wa gwamnatin Umar Bashar Umar Al-Bashir aka yi wannan boran yau suna gidajen duk ina 'yan siyasa sun yau sun tsaya takara ina jam'iyyun suna zuwa biran jam'iyyun in ka je biran jam'iyyun khawiyatun ala urushiya an rushe ta shugaban ya gudu SGN ya gudu takardun an kona yanzu a bar kama ka zamana a garin babu demokuraɗi aka ce a'a zo a raka ka lahira kana kaje ka kira shin talakawa kaɗai aka kashe ko ku har su 'yan jam'iyyar ba ko ban wannan siyasa ake zo to wannan wa shine aikin shedanu zuga mutanen sudan ne aka yi kaga suna da addini suna karanta alkur'ani malamai suna musu wa'azi suna ce musu kaza suka raka dauka cewa malaman kuɗi aka ba su kasan dama akwai wasu yan iska shi bai taba yin abu sai an bashi wai akwai wanda ya ce wai ya kira na muka gaisa ya ce wai an ce da ana ganin ka da sojoji in za ka tahiya gidanka mota ce take raka ka ta soja in za ka shiga kasuwa kamar guda goma da miji biyar aka raka lafai nawa suke fuska kuma an ce miliyan talatin aka baka na ce na maka kama da wanda ya danne miliyan talatin mun yi kama da shi tsakaninka da Allah kai yanzu in na rike miliyan talatin ko mahaukaci ne aika gani ba ka ma gani ba da na ta miliyan talatin a wannan satin da bi mun hada ba don umara za ni in huta ko ka gani ba dan kasuwa ba ne in na kama cin shinkafa ka zahe in ta kare ta kare kuma in na zo na gaji ka gai wata hoton zan kama in yi barci in kashe wayoyina ya miliyan talatin a wasa saboda su abinda suke so na farko ko ƙarya suka faɗa suna so a zuga wasu mutane su ce kowa abin da yake ba dan Allah bane kuma ba bisa kyakkyawan manuwa bane irin wannan ce manufosu na biyu suna so komi aka yi suke ƙarya ne akwai wata manuwa eh wai akwai wata manuwa to naji Musa na Umar ya gaya mana ta magana yace ma al'umma lokacin da yake muke saurara zamanin Annabi Muhammad da wahayi ake hukunta mutane idan aka yi abu sai Allah ya wahayi ya faɗi gaskiya abu an yi ko ba a yi ba haka ne yanzu wahayi ya ƙari mu muna hukunta mutane ne da abin da ya bayyana na zahiri idan ka zo ka ce mana wane mu gyara zami to wani magana ita zamiyar da ita sai in mun ga kana ɓanna mu ce ah wane ina gyaran da kake za ka yi yanzu aikinka ya ƙaryata ko ba ke ƙaryata ka ba amma ka faɗa baka ƙaryata ba kanka a aikace mu mu ce a wannan abin da ka faɗa din akwai manhaka ƙarya kake to duk duniya babu wanda ya baka wannan ilimin billahi ladhi shedanci duk wanda ya hudu magana yarda ta ne ka ce za ka yi abin kirki mu ce to ku da kuka zo a conference ba za ku yi abin kirki mun ce ƙarya kuke yan Nijar eh sojoji sun cuce ku zamanin mulkin kunce da na abu tebu da waye kuka fashe da kuka mu ma muka fashe da kuka muka ce ga masu tausayi muka ce mun bi ku ku taimaka mana mun sha wuya kuka ce to za a taimake ku ku zo mu ku haɗa kai ku zaɓe mu za mu ce mun yarda yan Nijar kowa ya mallaki gidan kanshi muka ce mun gode kawo da ake matsa muku buku gaba abin da aka yi da karan nan wallahi mu in kuka ba mu karan ma za ba akwai da ita ce karan ma an bari a bari karan ma ku rike ka an aka rika jaka ji kusa da kirki ko shi ka san daman talaka wai so yake a ce yayi kwanta a bashi sai ce kai ne mutumin kirki ka ji mutanen kirki ko za ku sami ilimi ingantacce da halakwal ɗin 'ya'yanku babu ilimi za mu gina muku likitoci na gaske mu kama muku magunguna da ƙwararrun likitoci wallahi muna zaɓen ku sai muka mai da likita ta kuɗi yanzu in kai baƙo a niyame ya fara malaria na rantse da Allah gare ya aiko maka daga garin su ka aika mishi ka hamsu ya yi zaman shi ka san ka je da malaria an ga alamun babban mutum ya kaka ka san sai ka dari a malaria ka dai aka shi ka dari ba ƴaƴan mutane ba sa lafiya kai duk abin da kuka faɗa din je da kuka mai da kasan ba fa ta gado ce wane yana mulke da mukami dan shi yana rike da mukami kaza wane dan shi yana rike da kaza kuka raba kafa kuka kyale matsugunne cikin bukka irin yadda abubakar ladan dare yake yake da manufan mu daban da ta yan iska yace manufarsa a karkasa afirka su sayar da kasa eka eka sai su kyale matsugunne cikin bukka shine manufarsu yace waɗannan yace ba masu siyasan maula ba makiya yanci dillalai ba wanda in ba su tuba da wannan ba yancin bai tsina na komi ba yace da fadawa zabura kai aiki ka ce za ka yi titi a ga an kare cikin wata uku hudu biyar shekara da yace haka nan aka san mutumin kirki ai ba mai ce maka cinkaski mai zalimci ya shige ɗaki yace kai ku kabar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka daga maula sai yawon sadaka kowa ya gani zai zage ka ka sani har yanzu suna sarka bayi yace ya kamata ka ɗaukaka hannunka ka saka a cikin aljihunka ka ciro da kuɗaɗe mai tsoka don yin aiki ga talakanka in kai haka wa zai zage ka lokaci ya tsakaninku da Allah waɗannan abubuwan da wannan bawan Allah ya faɗi a wannan baitin nashi akwai ɗaya da ba a yi ba kun bar talakawanku a cikin yunwa da zaman burka daga maula sai yawon sadaka daga nan haddakar daga nan ha'akara daga nan ha'alige dan Nijar yana bara dan Nijar din da iranium dan Nijar din da isan dan Nijar din da dan Nijar din da dan Nijar din da dan Nijar din da da Afirka banda demokuraɗiyyar Congo bar ta zarce mu a cikin kayan ma'adanan ƙasa kuma babu wanda ya zarce mu bai mata billahi lillahi kuma shi kenan ba ganin abin da kuka faɗa ne kuka ƙayyata shi a aikace kun ce za ku ka tsaro da kwanciyar hankali demokuraɗiyya ta haifar da rashin tsaro in ka tafi najeriya ana kashewa nijar ɗin ana kashewa mali ana kashewa burkina ana kashewa tada ana kashewa sudan ana kashewa libi ana kashewa central africa ana kashewa wannan kwango ana kashewa rwanda ana kashewa burundi ana kashewa wannan uganda ana kashewa wannan kenya ana kashewa ka rasa ina za ka sa kanka kuma duk da bakwai ta kan jarabar ku kuma muka ce wannan abin rayawa ta zo kuma ta kashe yanzu ka gani ku kuka karyata kanku da kanku to idan mutum ya zo ya ce ni zan yi abin kirki in ka ce karya kake to me hujjaka sai ka ce to yi haka ne ko ba kawai sai ka ce to ai yanzu mu ba gaba ko ni ka gani illa ka gani wata nawa akai shekara goma sha uku aka yi ana demokuraɗiyya har yanzu daga mai zuwa jifa akwai da babu hanya har yanzu daga nan 23 har yanzu daga nan zuwa agadas akwai inda babu hanya har yanzu daga agadas zuwa alafi ramuna ne har yanzu ko shara ba a yi ba daga agadas zuwa bilma har yanzu hanyar gegi ba lantarki hanyar hanyar kaza hanyar kaza hanyar kaza har yanzu mutanen kaza ba su da ba su da kuɗi ba su da aiki ta girma ta bunƙasa ya kamata ta aihi aya ba ta aihuwa ba yanzu a cikin wannan ƙasa da wata takwas kuma watannin nan takwas ba ma cikin wannan baccin yaƙi yaƙi yaƙi fa an yi shi kawai wani ka san ya yaƙi duk da aka tsaye ka baka in baka baka huta ba aka hana ka taba kudin ka aka hana ka abinci an yaƙe ka domin in ba dan da Allah ya bude kofar shi ba da yin wadda suka shigo a watan da aka da ake malaria a ƙasar nan daga watan bakwai takwas tara ba nan ba ake yawan malaria na kasar zuwa watan goma a wannan watan ne aka rihe magani shi kuma ya Allah ce tun da kun rihe magani ke kuma malaria kun gaba na ba a malaria ya Allah ce to na rihe malaria kai ba na ka rihe yanzu ka buɗe shi kuma Allah bai buɗe ba har abada masu malaria an huta kuma ku ci gaba da roƙon Allah da haka nan billahi ladi duk wanda yake muku to ai mu ba mu gane ba har yanzu an ki wannan kakkabe tsahin wannan wannan tsahin ma'aikatan wannan wakilan gwamnati na da ɗan Nijar fa Nijar ce ake ma aiki ba wannan ba mu ɗan Nijar ne kayi yar da'a Nijar gidan kuce kana sawaba Nijar gidan kuce dan yan da kai Nijar gidan kuce abinda ake so me kadiya ko kuma sannan a wanda za a kora mi kai ko ku a'a so kuke ai gwamnati wanda suka zo su kama wanda ba ruwan mutane ya wanda ba gwamnatin kirki ba ce cewa in baka cikin jam'iyya kaza ko min ilimin ka jahili ne ko min jahilcin wani in yana wuri kaza da shi ake yi a raba kayan jama'a iyasuwa ne ya kuma wannan banna ce irin waccan ita gaskiya ita ce ilahi ka gaba ka muka ko kuma sannan naji yanzu Nijar za ta zama gidan kasu a ce kaf kawai duk wanda ake zargi a kashe a gidan kasu haka ne da a hankali a hankali shiga sai ta zo kan kowa amma kuma duk duniya idan mutum yana shugaban kasa in ya sabuka in aka yi mulki ba a kamo tsohon shugaban kasa shi dai shari'a ta kamo shi in kuma kace ba haka ba so nawa aka yi juyin mulki akwai shugaban kasa yana nan da aka ma tanja mamadu juyin mulki mamma usman ba tsohon shugaban kasa bane wa kamo shi me yasa ku ce ba kama shi amma in an kai shari'a kotu ta ce a kira mamman usman yayi ba da kala ba ya kira shi ba to ba ta ce ba to wannan ma da kuke taza wane ne wane ne wane ne a kamo isu a kamo su bari ko sake a kashi ka gani amma haka kawai dan ya taba yin shugaba ba ta sa a kamo shi sai dai a gwamnatin shi in tahiya tahiya me aka yi da aka yin kuma zancen ya ka kan shi shi yayi to ne a kamo shi wani kuma yaka jira wanda aka kamo shekaran jiya da jiya a wata hudu da suka wuce an kamo ba jira ba aka yi to abin tahiya ne ke a hankali a hankali a hankali idan kace a kai gaugawa za ka yi kake ni ballat kake ni shi ya sanya abin da suke so a yi ta hayaniya wancan ya zaci wancan mu yanzu ne girma wuce wannan wurin ai an sha mu mun wuri tun daga tanja muka san rudanu tun daga ba'are kuka fara mana firamare muka zo tanja muka yi sakandare muka yi lisi muka gama muka yi university yanzu muna da digiri mun san yan iska
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh